ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال أن كربونا سيدنا عبد الله بن عباس الله يكرم سيدنا yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaftatihu salatahu bi bismillahir rahmanir rahim wa in kana sanadu hadha al hadith da'ifa qala abu isa wa laysa isnaduhu bidhaka imam abu isa yace wa laysa isnaduhu bidhaka wannan magana yake laysa isnaduhu bidhaka li istilahi ne imam abu isa ya fada haka akwai abin da yake nufi وأول الشافعي حديث أنس كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب الحمد لله رب العالمين معناه شيء فسر إمام الشافعي فسر أيتي أبن أكي نفي والنشين أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة ويسنا فاركرا فاتحة كافٍ سورة ليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم wai ba ba abin da yake nufi ne shine ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim ba a suna karantawa kama ya kullu rajulu kaman yadda mutum zai ce qara'atul baqara na karanta baqara me yake nufi na karanta baqara suratul baqara wa ali imrana yuridu as-sura allati yuzkaru fiha al-baqara وآل إمرانا واحتج بما يكف هجة إمام الشافعي هجة بما أبند أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة yace sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya iso madina fa salla bihim sai musu salla wa lam yaqra bismillahir rahmanir rahim wa lam yaqra bismillahir rahmanir rahim bi daga murya bi bayyana bismillahir rahmanir rahim ba amma shi ce wa lam yaqra tunda bai ji ba ba a karanta ba kenan wa lam yukabbir idza khafada bayan takbiratul ihram duk kamar in baya cewa Allahu akbar وإذا رفع فناداه المهاجرون لك إلى أن صلى سي مهاجري هناك شيء مهاجرون والأنصار معنا دتا والصحابي من ياكي نجكي صحابي المهاجرون والأنصار sai suka kira shi suka ce ai mu'awiya suka ce kai mu'awiya saratta salataka ai na kasta salataka ka tawaye sallarka ai na bismillahir rahmanir rahim ina kamar bismillahir rahmanir rahim وأين التكبير إذا غفلت وإذا رفعت إنا كبر كبر كبر إن كي ركوي إن كدغا إن كي سجدا كي دغا إنا كبر بكي با فصل شيء فدا musu haka bai ce musu a a na yi bismillahir rahmanir rahim a boye bane bai ce wannan ba ma'ana bai karanta ba kenan to daga nan da zai tashi zai musu sallah fa salla bihim salatan ukhra zai zo musu sallah da zai sake musu sallah sai ce faƙala zalika fiya allazi abu alayhi yace bismillahir rahmanir rahim yayi kabarbari yayi kabbara kuma ai mishi gyara kenan ko ya karba ko bai karba ba qala nafi'un عن ابن عمر إنه كان لا يدعو بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن أبلا إلى عمر متكزي كرت فاتحة سيكرت بسم الله الرحمن الرحيم والسورة التي بعدها السورة التي باين ولا باب الجهر بالتأمين في صلاة الجهر babin da ya zura cewa amin bayan liman ya karanta fatiha ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin zai ce amin mamu kuma su ce amin amma sallan bayyane kamar magaruba isha asuba kenan domin in sallan boye ke ai baka san lokacin da ya ce waladdallina balle ka ce amin an fahimta sai dai in kai karanta zaka faɗa kuma a sirrance باب الجهر بالتأمين في صلاة الجهر أبين آمين أتكي صلى دعكي بين كرات قال أخبرنا أبو أثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد, الرح وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن ابن كهيل عن عن حجر بن أنبس عن وائل بن حجر قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يا كرنتا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ناجي منزون الله كرنتا فقال ya ce amin madda biha sautahu ya ce amin madda biha sautahu هذا حديث حسن قال محمد بن إسماعيل إمام البخاري رضي الله عنه رحمه الله حديث سفيان أصح من حديث شعبة وأراد به أنه روى شعبة عن سلمة وخفض بها صوته wai wata ruwaya aka ce khafada biha sautu ya sassauta muryarsa bai daga kwarai ba wa hujur bin ambasin yukuna abas abas sakani wa salamatu bin kuhailin mata yawma ashura sanata ihda wa sittina wa mi'a lokacin da ya mutu kenan kowa ana da tarihin shi yaushe aka haife shi yaushe kaza yaushe ya mutu ina ya karatu wajen waye karatu da wadawa suka yi karatu ba wanda ya shige yasa wanda ba a san shi ba shine za a ce majhuli ke da majhulul hal aw majhulul ayn an fahimta in aka ce majhulul ayn ba a san shi ba in aka samu mutum biyu su rawaito hadisi a wurin shi ke na wannan jahalan ta ga an gaba da ita ke ta tafi an san shi kenan sura majhulul hal kenan menene menene halinsa me malamai suka ce game da shi wazahaba jama'atu minas sahaba wa'ansu malamai cikin sahabbai suka ce wattabi'ina faman ba'dahum ila al-jahr bit-ta'min suka ce eh za a bayyana amin wa bihi yaqulu shafi'i mazhabi imam shafi'i kenan wa ahmad wa ishaq qala ata'un kuntu asma'u al-a'imma ata'a yace ina jin malamai وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين سنة فدن آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد للجة kowa ya ce amin har masallacin ya amsa ya girgiza babu fadlit ta'amini babu da ya zo na bayanin ta'amini bayanin farar da ke cin ta'amini to cewa amin din me amfaninsa me da wace daraja ke ciki me falalar da ke cikin cewa amin ne mai ce amin ma mun ce ce amin fada ake kawai ko ko a'a akwai daraja akwai wata baiwa da Allah ya a ciki insha Allah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابن سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه su biyu sun bashi labari an abi huraira riwaya daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al-imam fa aminu limai ce amin mamu duk ku ce amin saboda me fa innahu yace saboda shi cewa yadda al'amarin yake zamiru sha'ani kenan yadda al'amarin yake man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yace amin ya dace da lokacin da mala'iku suka ce amin to sai Allah ya gafarta maka zunubanka هذا حديث متفق على صحته وانا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قوله فددت فإذا وافق فإنه من وافق تأمينه عطف على مضمره yace ai ai atafi ne akan abuwan lamiri sunan da aka boye wa huwa al-khabaru an ta'minul mala'ika cewa labarin cewa cewa mala'iku su ma suna cewa amin da ya ce wanda ya ce amin ya dace da amin mala'iku to me ke nuna wannan ke nuna ashe mala'iku ma suna ta amin suna cewa amin ko kama sarraha bihi fi hadisin akhar wa huwa wannan hadisin shine ma akhbarana ahmad ibn abdullah salihi قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إذا أمن القارئ فأمنوا معنى لمن كنا إما كرات يتي آمين كما كتي آمين فإن الملائكة تؤمن فإن الملائكة تؤمن wannan nassi kenan cewa mala'iku suna me suna cewa amin faman wafaka ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi eh suwa هذا حديث صحيح aka karanta mai eh za ce amin aka ce aka karanta fatiha zuwa eh ina ma na fatiha addu'a ake ba roƙon Allah aka yi ba ba jiya mun yi bayanin wa'annan ba eh ko ba yi bayani ba wa qawlu idza qala al imamu ghayr al maghdubi alaihim wal dallin fa qulu amin arada bihi idza qala wal dallin wa ammana fa qulu amin bi dalil al hadith al awwal yace amin to wannan magana in ya ce amin kuma ku ce to in bai ce ba fa in liman bai amin ba fa amma ya ce gairar mabdubi alaihi wa dalilin imamu za su cewa amin jiya maganar da muka dauko muka yanke ba mu karasa ba sai lokaci ya tashi zancen na na khadija muna maganar na na khadija duk wahalan addinin nan da ita aka fara ita ce ma malama faqihiyar da ta yi ma manzon Allah fatawa ta fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan Allah a lokacin da addini ya koma aka in shari'a ta koma Madina aka kafa daular daular musulunci tana nan ba abinda ta samu cikin ba abinda ta samu duniya to me ya cutar da ita bai cutar da ita ba shi yasa kada ka saba zamanin ce to ai mu muka yi kaza ai mu ne menene Allah ya fi ka sani inda rabonka ya fi dacewa da kai in ya fi dacewa a baka a duniya sai ya baka in bai baka ba in aka na na Khadija kowa ya san matsayin na na Khadija wajen manzon Allah eh da aka ce biya ya kada mu da wata kaza kaza Allah ya musanya ya ce ma badan ma me manzon Allah ce ma abdalani Allah khairan minha ma abdalani Allah khairan su uku yana cewa Allah bai musanya min wacce tafi ta ba Allah bai musanya min wacce tafi ta ba Allah bai musanya min wacce tafi ta ba duk sa ne ga kawayen Khadija sai ya girmama su saboda wa saboda Khadija da ita aka fara wannan addini ita ce take shirya abinci a kai manzo Allah ga rukina da manzo Allah ya zo ita ta dauke shi ta gwada ta jarraba ta ce a'a wannan abin ba shi dan bane amma bari kai ka wajen waraka tubun Nawfal ibn Abdul Uzza dan dan wanta ne aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi abin da aka gama nan ne manzo Allah bayan an je neman magani nan kuma manzo Allah ya ji ko ta magana kuma mai barazana ya ce awa kuma mukhrijiyahum fitar da ni ma za su yi menai musu laifin menai ba alkhairi na gaba za su fitar da ni ne ya ce a duk wanda ya taho da irin wannan abin sai an cutar da shi sai an bata masa sai ai masa cin zarafi sai ai masa kaza sai ai masa kaza sai manzo Allah ya fita makka ne da son shi ba su ya ce ya da Allah ka sani ina son makka ba don mutanen makka suka fitar da ni ba da ba fita makka ba to da aka koma madina alkhairi aka samu mutan Allah ya kaddara fil azal mutanen Allah sarawa za su samu daraja da daukaka sai abin ya zo haka aka koma kuma da aka koma madina to shikenan sai madina ta zama al-munawwara mafhum ke sa karka ce ai kai kai kai ga bar ma Allah shi zai zaba maka rabonka kuma shi zai sa abin da yafi dacewa da kai قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا قال أحدكم آمين إن قيمك يتي آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ملائككم أسمى سكتي آمين فوافقت إهداهما الأخرى أكا سامو داتي أتكين فدر ملائكونا فدركا gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu Muhammadun ana Abdullah bin Yusuf an Malik wa akhrajahu Muslim an al-Qarabi an al-Mughira an Abi Zinad قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إساق بن إبراهيم ابن راهويا راهويا أصل الكلمة راهويه سيبويه حمدويه نفتويه suna nan duk wai wai wai imam suyuti da yake babban malami ne a cikin addini a cikin ilimi a cikin komai shine ce waihi din nishi ne na shaitan to duk malamin hadisi kar a danganta shi da wani abin da ya danganci shaitani ke sa in suran na kin malaman nahu ne da luga sai a ce siba waihi hamda waihi nafta waihi amma malamin hadisi ne sai a ce isaka bin rahoya maimakon a ce raha waihi sai a ce rahoya ke sa malaman hadisi ba sa cewa raha waihi ke su rahoya قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه ابن راهويا قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين يا منزل الله كذا كرجاين تشوا آمين ma'ana a bar in fadarka dace da fadana saboda nima na samu daraja da falala abinda asa ake bayanin rahuya haka ba kowa zai iya fahimta wannan sai wanda ya je karbi ilimin hadisi hannun malaman hadisi amma karantawa karantawa karantawa wani da ya ji ce ai ba su iya karantawa rahuya yake fada bai san rahawai an fahimta saboda yanzu karatun yanzu cikin littafai ake cikin littafai ake kuwa je sai littafi zai zo ya karanta fi ilimin hadisi kuma ba a yi mishi haka nan in kai haka nan sai ka je kana ta barna kana ta addanci qila fi ta'wilihi inna bilalan kana yuqimu fi mawdi'i azanihi min wara'i sufuf bilal yana tada ikama inda ya sai ya kira sallah bayan safu فربما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض القراءة واللوكة سيما زعل الله يرقاشي لقرات سكين قراتو فاستمهله بلا قدر بلال شي بلال يتي يا من زعل الله أدن أبن أنا ينشي لسهولي كافرنا يشيري كافرنا كيسا كافرنا يأرقاني قدر ما يلحق القراءة والتأمين أي يفدى منذ الله سي أدن جنكر تاشي أجراشي كنان غرغدو يندزي سامو كراتو آمين شي حدود آمين منذ الله فينال فضيلة التأمين معه Bilal ya yi dabara ko bai in aka ce aka ce in amin ka ya dace da amin mala'iku za ka samu daraja to ina ga amin ka ya dace da amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'iku da manzo Allah waye gaba waru ya anna ba hurairah كان ينادي الإمام لا تفتني بآمين وتأول بعضهم على أنه كان يكبر عند قوله قد قامت الصلاة فربما سبقه ببعض القراءة ويسكتي كيل أكتي وإن أنت تالي كما الله أخبر أنت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة شيء منذ الله يفارق كرام to amma abin da aka sani shi ne sai an kai karshen ta da ikama ko wa amin to ina ma nan amin sai ce mukhaffafatul mim amin an fahimta waya juzu mamdudan za ka ce amin wa maksuran ala wazni fa'il ko ku ce amin ba shi ka ja ba wa ma'anahu ina ma'anan amin sai ce Allahumma sma' wastajib ma'ana amin Allah ka ji ka amsa muna addu'anmu wa qila aka ce ma'anahu kazalika falyakun haka ya kasance wa qila huwa ismu min asma'illahi ta'ala aka ce huwa ismu min asma'illahi ta'ala وجاء في الآثار آمين خاتم رب العالمين وآمين تنبر أبنجد التالكي كينا وقيل معناه أنه طابع الله على عباده يدفع الله به الآفات والبلايا معنى تنبري كينا الله الله كي كي كي يجمع متاني بلائي لمصيفو الله كي كخاتم الكتاب الذي يصونه يصونه ويمنع من إفساد وإظهار ما فيه باب القراءة في الظهر والعصر babin da ya zo na karatu a cikin sallar azhar da sallar la'asar yaya ake karatu a cikin sallar azhar da sallar la'asar kamar yadda ake karatu a cikin sallar asuba ne ko ko a'a ya kamata a samu dan a samu dan bambanci kadan a ciki qala hadathana abul qasim abdul karim ibnu hawazina al-qushairi imla'an qala akhbarana abul husaini al-khaffaf qala akhbarana abul abbas as-sarraj قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta cikin raka'a ta farko da ta biyu da azhar da la'asar bi fatihatil kitab wa suratin yana karanta fatiha da sura yusmi'una al-ayata ahyanan yakan jiyar da mu aya wani lokaci to jiyar da mutane za a yi shi ne jara ko menene a'a sirran ake yi to zafin karfin karatun yakan fito iska yakan fito su aya aya ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب أما ركعة أخرى تهدو زي كرت فاتحة كربا سورة هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد ابن هارون وأخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن همام وزاد يقارأ همام يقارأ ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في الصبح وركعة تفرق أنا سويت تفيد ركعة تبيو an fahimta hikima abin kenan raka ta farko in karanta aya goma to raka ta biyu sai karanta aya bakwai ko takwas abinda ake nufi kenan qala akhbarna isma'il ibn abd al-qahir qala hadathana abd al-ghafir ibn muhammad qala akhbarna muhammad ibn isa al-julludi قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا أبو أوانا عن منصور عن الوليد أبي, البشي أبي, أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sayyidina Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakrau fi salati adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn wa fi fi kulli rak'atin qadra 30 aya zahar da asar manzon Allah raka'a ta farko da tafi yana karanta surori masu ayoyi kamar aya 30 aya 30 wacce sura kenan suratul mulk ko وفي الأخرين قدر خمس عشرة آية ركعة تبيكما تكرشي غرغد آية قوم شابير أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية أتم إن لأسركما وأنا ظهر كينا لأسركما ركعة تفرقوك بغرغد آية قوم شابير وفي الأخرين قدر نصف من ذلك نبي نقرشكم ورغدا رب آية قوم شابير ويروى عن أبي سعيد حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تزيل السجدة لو أي ورنا يا سويتاكي حن سويتاكي نقول ها ها نعم السجن ألف لام تنزيل ايتو حديث هذا حديث صحيح اكو menene matsalar su daban ne fa a lokacin ban da sallan ba abin da ke gaban su ba ka bane ba kai ko yanzu matsaloli sun fi dubu a kanka sun sun ka rikice sallan ma kana fara Allah Allah kake ka karasa eh wannan matsala ce fitina ce sai addu'a kaga mutum ya samu nutsuwa a cikin sallah wallahi sai da sai wanda ya da gaske eh sai wanda ya da gaske wannan masala ce ta ta jima shekaru 50 bayan muna masallacin annabi ana karatun magarba limamin sheikh abdulaziz musali Allah ya ji shi yana karatu kana tal'ud kazaje muna tsaye za a yi sallah ana sallame sallah raka ta farko wace asura liman ya karanta raka ta farko wacce sura da wallahi kowa ya manta ana sanda da sanda assalamu alaikum assalamu alaikum eh 1970 1970 zuwa yanzu shekara nawa mu dalibai ne muke zama magarba maksudan magarba kuma wannan bil fi'li wani wanda ya tambaya ali suleimana yana amerika ya zo nan bare da shekarun ma in yana karatu ko ina ana je sheikh abdulaziz shine babban limami a madina kuma hutuba shine kuma shugaban alkalai a madina kowa ya san shi darajar shi ya fi kowa iya hadda da iya karatu in ana karatun asham aka zo sauka kowa kuka yake kuma ya fi kowa kudi babban attajiri ne eh ana me wannan ba wai wani a fili da fili ne abubuwa ne da suka faru ba wai hikaya ake ba abubuwa ne da suka faru a kan ba abubuwan da masu faru ba wanda ba bai mu'amala da shi ba wanda duk wannan hayaniya da ake yi da zara ce wai madakila wai wasu suna bin mazhabin madakila madakila wani madakila shi muhammadu amani jami duk tare muke wajen shi hamadu madakila wani shi rabi'ul madhali dan shi da ya haife shi ya girma yanzu shi ke wannan abubuwa muna zaune yana kadan karami sun gama firamare suka zo muna muna muna muna kaidadi ga kujera ta ga kujerar shi duk sa'an da wata ya mutu muka je karban mukafa scholarship ne Ahmad Muhammad Ibrahim Argani Muhammad Rabi Alhaji haka a sunan yake yanzu ne suka gige ta duniya duka baki dai so Muhammad Amana Jami wa Alhaji Musa eh duka yare duk labarin su suka ji suka ga littafin su karanta mun mun zauna da su sai in fada ma mutum meye ya kawo rigima tsakanin Sheikh Ahmad Al-Ansari da Sheikh Rabi Al-Hadi Al-Madkhali ina zaune abu ya faru ina zaune kuma ina cikin har yanzu eh kuma gaskiya Sheikh Ahmad ya fada Sheikh Ahmad ya girme musu kuma malamin su ne duk wanda ke bincike game da hadisi ko aqida sai ya zo library Sheikh Ahmad Al-Ansari gashi a zauren ana tattaunawa inda muka saba da kowa kenan sai Sheikh Rabi Hadi Al-Madkhali shi wanda ake ce mabiyansa badakhila me yana da zafi ne yana da tsanani ne tafiya suna da zafi ina zaune ne ke dauko musu littafai suna abu ne ke dauko musu in sun zo sai a nemi littafi a rasa sai a ce a jira sai na zo ina zuwa sai ce gashi aka bude in ana bukatar shi hamad al-asari ce to ka ganku kenan yayi magana ne game da ibn hajar al-asqalani wai akidar shi menene da kaza yace in kuna bukatar mutum sai ku zo kuna bincike a wajen shi in kun gama sai ku ce ba shi da akida kuma magana gaskiya ya fada ina zaune aka yi wannan sai wanda sai ya dauki abin da zafi shi mai zafi ne yana da zafin ɗabi'a to shine ya je suka je matsaloli suka har ana ana wai akwai masu bin shi madakila su ne ne surure duk waɗannan abubuwa duka shekaru talatin muna karatun nan kun taba jin mun ce mu ahlul sunna ne ahlul bid'a ne salafi ne ne karatu ko musulmi ka je aje da ba haka yake yada sunna ba fa a karatu duka da muke bid'a muke yi me muke yadawa a mun bar sunna ta zama kungiya mun bar sunna ta zama kungiya ta zama kungiya a shifida ake yi ba shiga ba fita wanda ya dauki sunna ya ya dauki sunna amma aka bar komai ya zama kungiya wannan ya kafa kaza ya zama sunna wannan ahli sunna wannan wannan yaje kafa kungiyar shi almajiran shi su ne ne su ne ahli sunna to shi ne shugaban su shi zama imamu ahli sunna to na wannan almajiran nashi fa ake musu matsaloli ne daga ba za su su bar an kasa fahimtar mecece sunna mutane su kasa fahimta a duk lokacin za su bar a shiga ana a lalata sunna a yi ma sunna illa yawa sunna illa littafi na tara ke na muke karanta ba hadisai ba ne ba bid'a ke cike ko sunna an taba tashin hankali ba hadisin da ba karanta ba ai tashin hankali a ciki ba ruwanka da kowa kana karanta ne wanda ke son gaskiya zai ji gaskiya zai bi amma aka bar abu ya zama gaddama ya zama fada ya zama tashin hankali an koma kungiyanci kenan in an koma kungiyanci kuma duniya ake bukata kuɗi ake bukata makami ake bukata kowa na tallata kanshi ne don a san cewa yana da jama'a in zabe ya kusa 'yan siyasa wa suke nema masu jama'a kuma wanda suka ɗauko mana sunan suka kawo zo wajenmu wayansu ban yiwa suke faru ba haka ba ne ba wasu yiwa suke ba kusan labarin imam al-bukhari ba ne ba ya ɗauki kudin shi saka cikin ruwa don ya gyara sunan mai sunan kai sunan da kake dauka kana neman kuɗi kana neman mukami kana neman asanka kana yadawa kana tallatawa shi kuɗin shi ba ma kuka ce kuɗi guzirin shi wanne ne yafi wanne ne yafi ya taso daga garin shi za shi neman ilimin hadisin manzon Allah aka je aka shirya masa makarkaciya da ya gane sai fifita ya rabu da guzirin nasa in mutum ya rabu da guzirinsa ai ya shiga wani hali kenan to amma Allah zai kyale shi sha wahala waɗanda suka ɗauko sun imamu malik me bai gani ba me bai gani ba har almajirinsa ya gama karatu ya koma masar ya ce imamu darar hijira abin allah rufe mana asiri ba kana bukatar wani abu ne a aiko ma cek aiko ma kudi ya ce a muna cikin alkhairi amma lokaci sai an cire azara gidan shi a ji a sayar a sama shi ne imamu darar hijira kowane ne ka bayan shi kake duk wayar na littattafai guda buhari muslim tirmizi abu dawud da nasai ibn majah duk bayan shi suke kuma dukkan su wanda zai rawaito hadisi in sanadin akwai imamu malik da wannan yake fara babin shi saboda darajar imamu malik saboda darajar imamu malik an fahimta sunna ba a bar ba a bar tallata bane ba a bar wasa bace ba in ka tallata sunna duk abin da ka samu kai kasara in ka tallata suna don ka samu kuɗi ko makami ko jama'a ka yi hasara ka yi hasara me kake nema ba kuɗi ba barayi na sata su tara kuɗi ‘yan caca na sata su tara kuɗi ƙazanta duk za ka yi ka yi tara kuɗi amma suna fa suna abin da neman duniya ce za a ɗauki suna ana neman duniya kuɗi shi ne ƙarshen baiwar da Allah ke bawa fa kuɗi ba shi ne babbar baiwa ba fa tage kudi shine babbar baiwa in kudi shine babbar baiwa da kafirai sun samu kudi da kafirai za su samu kudi imani shi ne sai wanda Allah ya zabe shi shi yake baiwa amma kudi kowa na iya samun kudi ai da kowace hanya ana tara kudi da kazanta da meye da meye da menene abin da yake tsabtatacce ilimin addini sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dauka ana tallatawa don a samu kudi to me siyasa mun zai zo ya je da kudin shi bana ina za shi da su ina za shi da kudin tarawa yake yana tarawa yana shan wahala kar a yi wasa in Allah ya magabo da katari kana kan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kar ka yi wasa kada ka yi sakaci in ka yi sakaci ka yi kasara duk abin da ka samu sanadiyar rabuwa da wannan abin ka yi kasara kuɗi shi ne ƙarshen baiwar da Allah ke yaba ba shi ne farko ba fa in shi ne farko inna karuna kana min kawai musa ba haka bane ba ina dukiyar karuna ina taskar take sai labari sai labari ba haka bane ba imani ko fa imani na har daga duniya haka gaba rayuwa haka shiga aljanna an fahimta wayannan ba matsaloli ne na wasa ba ba matsaloli ne na wasa ba duk abin da muke karanta mun san abin da muke karanta duk shakincin da ake shiryawa da ake kunna duk muna sani muna gani muna ji kau da kai ake yi in ba haka ba abin ba zai tafi ba shi yasa je mu kawo kissan manzo ta labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka fara da'awa yadda aka fara addinin musulunci duk sa'an da Allah ya jarrabe ka da wani abu kada ka taba tsammanin cewa Allah Allah Allah maƙetaci ne azzalimi ne marowaci ne ba shi da abin bayarwa ne to me yake ba ka tsoro ce ƙullai yusibana illa ma ka taba lawa alaina eh alaina ne illa ma ka taba lawa lana me bambanci tsakanin alaika da laka duk abin da Allah ya jarabe ka ya jarabe ka ne da shi don ya ɗaukaka ka don ya baka manzo Allah yana fama da da'awa gashi wata rana a samu abin da za a ci wata rana ba abu shi aka ce na na Khadija ta mutu ta rasu to ina zai sa kanshi wane ne kuma ke kare shi ma ya rasu wane kuma ya rasu shi ke nan sai mai koriyar maka duk sai ma manzo Allah zafi ba yadda za a yi je ta'if da ya je ta'if ya ce ya hadu da mai ya hadu da mai to shi kenan Allah baya son shi kenan sai da aka yi wannan duka aka gama Allah ce duniya ta yi ma zafi zan ɗauke ka kai ka sama a duniya ta yi zafi kasa ta yi zafi bara sai Allah ya ɗauka shi ka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wanda ba a bashi abinci ya ci ba aka zo aka yi mishi asra al-isra menene daraja tuwo da zaka ci maka samu ba gobe kai ka karfin hali ko ko a'a al-isra'il da aka yi da shi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa in kasa tayi zafi makka tayi zafi taif yayi zafi taho sama sama'an sama'an thumma zada ala sama aka je ta mata farko wane ne kaza aike aka yi no bismillah sama ta biyu wane cewa aka yi zo bismillah wa ya isa har aka je aka kai inda shi jagorar tafiya ya ce toni iyakata a nan ba zan iya tsallakawa ba kai da aka ce ka zo bismillah garin da baka sani ba aka je aka ce to kai ka je wanda yake ya san komai ya ce a'a ba zan iya ba kai sai ka yaya sai ka shekara gudu ka koma inda aka san ka ba ka bane ba to sai manzo Allah ya yaya ya kama hanya ya tafi ya kama hanya ya je ya ga wannan ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ce ra'aitu rafrafan akhdara na ga shimfida koriya shar karshen kyauke na kai inda nake jin sarifal aklam mala'iku na rubuta aklam ana rubuci ana rubuta kadarorin sai da manzo Allah ya je ya ji to wannan hali da ake ciki Allah madaukin sarki ya ce ma za galbasar wa mataga ma za galbasar wa mataga laqad ra'a min ayati rabbil kubra ba haka Allah ya faɗa ba to to dan me ya samu tuwo makka madina makka aka ga aka kai shi sama aka Allah ya je bashi darajar da da babu ita ɗaukaka shi aka yi ko kaskantar da shi aka yi ɗaukaka shi aka yi shi sa lokacin da Allah kar ka yi shakka cikin imaninka ka bar imaninka ya yi ƙarfi yana da ɗimi da'iman to duk jarrabawa ta zo sai ka yi imani kuma cewa Allah da yake jarraba ka ya san abin da yake tare da ma kai da kake da karfin imani Allah abokin gaban ka ne makiyin ka ne mene da mene da mene ne don wani abu wannan ya bata ma ka rasa kaza ka rasa kaza murna suke yi abinda ke tafi yafi wanda ce walal akhiratu khairul laka ba haka kai ba yana makka suka ce ai kaza kaza kaza kaza da aka zo aka daina kawo shi wahayi suna ta murna inna rabba muhammad inna rabba muhammadin qad qalahu ai ubangijin shi ya kyale shi ba kaza kaza kaza kaza ba haka yake fada ba sai Allah ya ce me eh me ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث abin da aka yi manzo Allah cike ne matsala ce a zauna a karanta a karantar da mutane to shine yake da wahala yanzu kana fara karatu kana son a sanka kana son ka samu daukaka kana son ka samu kuɗi kuma kana fushi da mutane wanda aka ce gaje karantar da su kuma kaje kana fada da su karatu ya zama fada da tsawa da mene da me ana tafiya ne a hankali wallahi tallahi duk wannan wahala ne duk sa'an da kaje hayaniya hayaniya a'a ba a bi hanya bane duk sa'an da kaga wani abu ya samu ya daga kanshi sunna tana bacci komai zai tashi yayi hayaniya shekaru amma ba inda zai shi wallahi kun farce kun farce sunna na daga kai komai zai sauka kasa ne ko yana so ko baya so zai sauka kasa ne saboda sunna ta zo ita ce gaskiya ita ce haske ba haka bane ba ba muna buga misalai ba yanzu gashi da muna neman haske ba gashi musa dabarar mu ba in dare yayi wannan ya kunna me wannan ya kunna me larura ta sa da daddare dole ka nemi haske ka kunna kendar ka kunna ci balbal ka kunna menene da menene duk baki daya in garin Allah ya waye hasken Allah ya zo rana ta fito sai me kowa sai me a lokacin ma in ka bar fitilar ka sai a ce kayi wuta saboda haske ya riga ya zo sunna in ta riga ta bayyana shikenan tafiya take yi ba ba wanda ya sai tsayar da ita ba wanda ya sai tsayar da ita eh قال أخبرنا أبو عثمان الضبي أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر manzon Allah ya kasance yana karanta yana cikin azhar da la'asar me yake karantawa was-sama'i zatil buruj was-sama'i wat-tariq wa shibbihuma yana karanta su da makamantan su irin waɗannan surorin to waɗannan surorin masu tsawo ne gajeru ne har ƙarshe a was-sama'i zatil buruj da qul huwallahu da inna atayna ka wanne ne yafi tsawo ɗaya suke kusa da kusa da suke wa qala shuba an simakin kana yakrahu fi adh-dhuhri bil layli idha yaghsha wal layli idha yaghsha sai ce me wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta sai da Allah ya rantsuwa yace wal layli idha yaghsha Allah ya rantsuwa da dare in ya rufe wannan hari iza ta jalla da rana kuma in ta bai ta kwaranki ta bude wa ma khalaqa dare da rana Allah ya kawo mukawaran waye zai iya ce dare ya fi rana ko rana ta fi dare waye zai- da dare da rana wanne ne ya fi rana Allah ya yi da rana ka je ka yi ya- ka je ka yi sana'a noma me ka ka yi ka- kasuwanci ka samu abin da za ka ci don an kyale ka haka gobe ba za ka iya fita ba sai Allah ya kawo duhu ka samu ka yi bacci wannan wahalar ya tafi don ka iya ka tashi gobe haka za ta yi har iya rayuwarka to shi sa kowanne yana taimaka ma wani ne fa dare bai fi rana ba rana ba ta fi dare kowanne yana da muhimmancinsa kowanne kuma wajen muhimmancinsa wannan ba shi da alaka da shi ba abin da Allah ya faɗa ba kenan wallahi iza yaghsha wan nahari iza tajalla sa'annan sai ce me wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta ai wa khalqi adh-dhakar wal untha da halittar da aka yi namiji da mace namiji da mace ba abokan gaba bane a'a kowanne na taimaka ma rayuwar kowa ne kamar yadda ka fahimci cewa dare da rana ba wanda kowanne yana taimaka ma ɗayan ɗayan ne ba ba ba ba abokan faɗa ba ne haka namiji da mace sai da ita za ka rayu sai da kai za ta rayu ba haka bane ba kuma kowa na da muhimmancinsa akwai inda take da muhimmanci kai kayi kadan baka isa ba akwai inda kake da muhimmanci ta yi kadan bata isa ba akwai inda kuma Allah ya haɗa ku baki ɗaya dukkan ku ɗaya ne a ciki shi sai sai shi yasa ce wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta an fahimta wallazi la yakhsha wa nahwiha wa fil asri nahwa dhalika wa fi subhi atwala min dhalika amma sallah suwa sai a sa ya dan fi haka tsawo ko muna cewa ya dan fi haka tsawo kar limamai a ta tsawaitawa da yawa yanzu mutane suna da sha'ani yana da wahala وروي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة ميك يورم بأم القرآن وسورة وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة باب الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر babin da ya zo na a asir ta karatu a cikin sallah a zahar da la'asar dama magarba isha asuba su ake bayyanawa ko amma a zahar la'asar menene asirce ake ko na asirce ake قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن أمير عن أبي, عن أبي معمر قلت قلت لخباب بن الأرت نتنبي الخباب بن الأرت نشي أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر منذ الله هنا كراتوك وشين صلى الظهر للعصر قال نعم يتي إيه قلت سنتي بأي شيء كنتم تعلمون قراءته منذ الله دي قبيكي كما دم أبو باين شيكي to ya kuke kusan yana karatu tun da ba bayyana ba ake yi wannan tambayan ya dace ko da dace ba ya kuke kusan yana karatu tun da shi gaba yake kuna baya qala bitirabil yati yana karatu gemun shi na motsi motsin shi ke sa muna sanin cewa manzo Allah shi yasa komai na manzo Allah bincikawa ake bincike ake babul qira'ati fi salatil maghribi babin da ya zo na karatu lokaci ya yi ne? minti uku? sura minti uku? eh? eh? min kare اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Thank you.